السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله إذا ما تقبل كراتم كما عندما كسابات كما للتهمي البركة العزية ناركم الله تبارك وتعالى من موافقة بجاه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله أنا تنير أن إيد بيان شأن حجي duk da ma dai cewa sannan cikin bayanin yi da wuni da aka yi cikin arfa bayan rana ta fadi a zo muzdalifa a kwana to akwai bayanin da na mance cewa lalle ne lalle ne ba a yin magarba ko da yaushe za a kai a cikin hilin arfa sai an zo muzdalifa sannan za a yi magarba da isha'i wato shi ne ranar na mance ban yi wannan bayanin ba to kenan in rana ta fada dole ne dama sai rana ta fada mutum zai ciro daga hilin alfa kamar yadda ranar da duka na yi bayani to kuma ba zai yi sallah ba ya zo musu da rifin da wuri to sai ya je can zai yi magarba bai zo ba da wuri kai ko sha biyun dare ya kai tun da lokaci ana samun jinkiri kafin a hudu ku da arafan masu ku jima ko kuma saboda tun ko so kafin mutum ya iso musu da sai jima to ko sha biyun dare zai kawo musu da sai ya je can sannan zai magarba in so sai ya isha'i to shi kenan su ne sallolin da zai yi a hilin mutsalifa magarba da isha'i can kuma hilin arfa azhar da la'asa yawa kuma duka dai kamar da hanyar na wuraren kasar zai banda magarba da asuba ita magarba za a yi raka ta uku asuba a yi raka ta biyu to yanzu ya ce faslun rabewa al'umratu ita ita umara kenan za a yi bayani ne akan sha'anin umara ita sunnatun fil umri marratan sunna ce a cikin rayuwar mutum yayi ta so daya kamar yadda haji yake farilla ne wajibi a cikin rayuwar mutum yayi shi so daya to haka kuma ita kuma umra take sunna ce a cikin rayuwar mutum yayi ta so daya to yadda haji in ka riga kai wanda yake na farilla sauran duka na nafila ne na tatawwu'i ne to haka ita ma umra in ka yi guda a cikin rayuwar ka shikenan ka sabke sunna in so sauran duka wannan na nafila ne in kana so sai kai kai kuma yake to wa arkanu ha rukunnanta ita umara arkanu hajji rukunnan hajji ne ma ada alwuquf in banda alwuquf bi arafa kina ana tunanin faɗi cewa rukunnan hajji hudu ne ihrami tawafi ma'ana tawaful ifada sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma tsayuwan arfa to tsayuwan arfan nan shine kare zaka hudda a cikin umara duka sauran wannan rukunai ne yadda suke rukunai a cikin hajji guda uku nan haka suke rukunai a cikin umara ma'ana ihrami da tawafi da kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa shi yasa yace rukunin umara sune rukunin hajji in banda tsayuwan arfa yace walaha miqatani kuma ita umra tana da miqati biyu makaniyun tana da miqati makani kuma tana da miqati zamani kenan tana da miqati makani na wuri wanda nan ne ya kamata a yi niyyar ta kamar da muka ga wajen hajji kuma tana da miqati zamani kenan lokacin da ya kamata a yi ta to miqatin ta makani yace huwa miqatul hajji shine miqatin hajji dai kenan inda ake yin ihrami na hajji miƙatinka kamar su zul hulaifa da juhfa da zatu irqin da ya lamlam kamar yadda muka zana ran nan to haka umara ma wanda ya taho zai tafi maka yi umara to inda ya ihramin hajji a nan ne zai ihramin umara yace illa fi haqqi man huwa bi makkata sai dai cikin haƙƙin wanda shi a cikin makka yake ko an makka ne ko kuma bako ne shi amma dai a cikin makka yake lokacin da zai umara to shi yanzu wannan fa innahu yuharimu min alhilli to shi yanzu wannan sai sai ya ihramin shi daga hilli kenan sai ya fita daga harami idan ka tafi makka akwai wurin da hilli ne akwai wurin da haram ne nan ka'aba inda ka'aba take shine harami kuma ba nan kadai ba gabacin ka'aba yammacin ka'aba arewacin ka'aba kusancin ka'aba akwai tahiyar da za a yi mai ɗan tsawo ma kafin a idisa harami dukan shi a shiga hilli to duka abin da aka hudi na fadalan harami na lullumkawan lada da sauran alkhairin da ake samu duka ɗaya ne a wannan wurin haka kuma wajen samun zunubi da ake lullumka sun mutum ya zunubi da daidai ka'aba da wannan wuraren da aka hudi duka ɗaya ne shine ake ma haram in mutum yana tafiya zai gani kowace unguwa in harami ya ida zaka ga an sa plak babba an sa nihayatul haram kina harami ya kare yanzu abin da ya gama hilli ne ba haram ba to shi sa aka ce eh miƙatin umra shine miƙatin haji sai dai cikin hakkin wanda yake a makka to fa innahu yahrimu min al-hilli shi yanzu wannan sai yayi ihramin shi daga hilli kenan kana cikin garin makka sai kai niyyar yin umra yanzu wannan sai ka fita ka kai can sai ka ida harami duka in bangaren gabas ka biyu ko dama ko wanne kana tafiya da haka ga inda aka sani hayatul haram harami ya kare kenan to in sai ka huta daga cikin haram kin ka shiga cikin hill sannan kai niyya ka tafi galibi a kowane masallaci a cikin shi masjidu Aisha shine galibi mutane suke zuwa daga can ana yin niyya sai a tawo to ala yi halin dai sai an fita zuwa hilli an fita daga harami sai a yi niyya umara sannan sai a komo a zo wurin Ka'aba tunda dama tun daga kan kai ne ka sarki rukuni guda shine haramin duka yadda ake yi kamar yadda ake na na wajen haji haka nan zaka yi na a so mutum da fari yayi wanka da ya fudda kanshi da sauran wannan abun da zai duka yayi niyyan umarin shi sannan ya tafi kenan tun daga kan ka sarki rukuni guda shine ihrami yanzu in ka zo wurin ka ba sai kai tawafin ka ka sarki rukuni na biyu in ka yi da kai sa'i tsakanin safa da marwa ka kare rukuni eh, na uku shikenan sai kai aski ka yi da umaraka in kana so ka sha ruwan zanzan lokacin da ka yi da sa'ayi ga nan kana so sai ka sha to to shine yace eh, wal afdalu abin da yafi an yuhrima min al ji'ranati shine mutun yayi ihramin shi daga ji'rana wani wuri ne an so mutun ya haka na saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar umra anan yayi ihramin shi na umra anan a cikin wata zulqaida eh an ce lokacin da ya raba eh, ghana'im na na Hunain to an so ne mutum ya haka nan ba wajibi bane yawwa kenan wannan wurin da ake mishi jihar rana mai in san samu ne mutum yayi yayi niyyar umra daga nan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan an yi bayanin zamanin wannan miqatin ta ne makani an yi bayanin miqatin ta ne makani na wuri kenan wurin da ya kamata a yi ihramin ta sannan kuma akwai miqatin ta zamani shi yasa yake wa zamaniyun sannan umara tana da miƙati wanda yake zamani na lokaci ma'ana miƙatin ta wanda a wannan lokacin ne kawai ake yin ta yace to shi miƙatin ta zamani ita umara jami'u ayyamis sana shine dukkan kwanukan shekara dukkan kwanukan shekara kenan ita ba a kayyade mata lokaci ba ba kamar hajji bane wanda aka ce alhajj ashhurun ma'lumatun nan ma'ana shawwal zulqa'da da zulhijja a ita umara ko da yaushe mutum zai iya yin ta ko da yaushe mutum zai iya yanta in ban da wanda ya riga yayi niyan haji irin na ifradi kenan dole sai ya karasa komai da komai shi tunda shi ya riga yayi niyan haji zallan shi shi da komai da wuri da ya fara to bai ba a wannan tsakanin ya ce umara hajjin shi zai yi gaba ɗaya haji haka wanda ya riga yayi niyan kirani ya fara yau amma kamar mai tamattu'i shi in ya zo kafin lokacin haji ne ya dama zai niyan umara ya umar shi ya warware kayan shi ya zamana kuma ya lokacin haji yawwa haka kuma wanda bai niyyar hajjin ko guda ba shi ma to kowane lokaci ga dama zai iya umrar shi to shine yace jami'u ayyam sana dukkan kwanukan shekara da haka mutum amma cikin azumi shi kuma shine yafi wannan mutum yayi kamar yayi hajji ne mutumin da ya umara a cikin azumi shi sa kake mutane suna ta kokowa in wata ramadan yazo suna tafiya suna umara sannan kuma wasifatul ihrami eh kuma kamannin yadda ake yin ihrami biha da ita umar yadda ake yin ihramin ta min istihbab al-ghusl na daga son wanka da ake so a yi ana so a yi wanka wa tanzifi da ake so kuma a yi tsabta wa ma yalbasahu da irin abin da ya kamata mutum ya sa wa ma yuhrimu alaihi da abin da zai ihrami akan shi min al-libasi na tufafi wa tib da sifilari wa ghairi zalika da wani wannan to dukkan su dai kal hajji kama hajji kin dan mutum yazo zai ihramin shi irin yadda yake na haji haka nan zai yi na wankan nan da ake so yayi ya fidda kayan shi duka ya sa zane da mayashi kaɗai da takalmi kuma ya rage ihramin nan kai sa tulare kai sa abu da mukakke abubuwan nan da aka faɗi duka yace to dukkan su kama haji ne yawwa dukkan su kama haji ne wa yukrahu tikraruha fil amil wahidi kuma an karhanta an ki maimaita umara a cikin shekara guda karahiya ne a cikin shekara guda mutum ya umara har su biyu balle ma shekarar da ya yi ta farin ta sunne filmin ce in yayi guda a rayu shi ita ce ta sunne sannan sauran ne zai na nafilfili to karahiya ne abin a yi umara su biyu a cikin shekara guda yanzu misali da mutum a ce ya shi aikin hajji ya yi samu ya yi umara ko kuma umar ce ma kaɗai ya shi yayi a cikin shekarun sai aka fitari kuma yana can shekara ta ƙare ai tana yawa ya ke ƙarshen shekara misali misali a ce su zulqa'ida zulhijja ƙarin ƙarshen shekara tunda zulhijja shine ƙarshen ya riga ya yi umar shi to zulhijja ya yi da sa an shiga muharram to kenan yana iya profite ya yi umara biyu a cikin lokaci kaɗan tunda watan shekara ta ƙare har an shiga sabuwar shekara tunda muharram ya kama yawwa amma a cikin shekara guda ne a ce karahiya ne karahiya ba a ce ba ta yi ba amma karahiya ne a maimaita ta so biyu to sannan kuma ita wata tafsiru bil jima'i sannan kuma umara tana bacewa inda aka yi jima'i wa ma fi ma'anahu da duk abin da yake cikin ma'anar jima'i don haka wannan kuma iza waqa'a idan ya abu qablan qida'i arkaniha gabanin karewar rukunnanta rukunan nata kuma su uku ne su ne kuma ainihin ayyukan nata hallo ihrami sa'ayi bawafi tukun sannan sa'ayi ihrami bawafi sa'ayi in aka ida kuma ana yi aski kama kamar yadda ake yi a hajji to ihramin su afuwan rukunan su ne ukun wannan rukunan su ne ukun wannan da ihrami da bawafi da kuma sa'ayi ya fito umara tana bata inda aka yi jima'i ko abin da yake cikin ma'anan jima'i in dai an yi shi gabanin a ƙare rukunan ta duka to wannan shine alhamdulillah bayanin da zamu iya kawo akan hajji a takaice da kuma umara to sai ce khatima eh makin zance na an yi da bayanin duka zancen hajji da umara yace idan kharaja al-insanu min makkata to idan mutum ya fita daga garin makka فلتكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ما تنيشي da abin horon shi ya zamanto ziyaran annabi ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yawwa kenan in ya fito daga makka ya zamanto ya himmantu ya yi niyyan ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ma cewa a da shi ne ya zamanto sai an yi da aikin hajjin an fitar ga maka ake zuwa yi ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu Allah ya mana baiwa tun shekaru dai da dama wajen yanayin tafiya an canza daga an ɗauki mutane ma kai tsaye madina ake kai su kenan da fara ma sai ka yi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za ka tafi ka fara aikin hajji kaga haka ai yafi daɗi ya hukunci hankali tunda manzon Allah kohon Allah ne eh kenan wanda zai tafi hajji ya biyo ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nikin ya ya zo ma Allah ta kofan shi wal babu lil maula wa laysa siwahu amma ba an ce wajibi bane sai an haka nan idan ma akwai shedannin da ma suke karhantar da suke ganin suke ta hudin maganganu suna ta ai bai cikin aikin haji kaza ta wannan rashin ladabi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai cikin aikin haji ai ba sai kun hudi ba ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ko malami ne in dai kai da ne ka aihu baka da batunci a ce malamin wannan malamin ka ne shi koya maka aikin haji da addini da komai da komai da aka fitar kuma ka samu damar ka ta yi aikin hajji kuma akwai garin su yana nan kusa da garin maka in dai kai da ne ba ka dawo da garin ka kashe ka dawo ba ka kai su da shi ba ko don godiya ka tana cewa wannan ban Allah shi ne koya wannan abu balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wasu shakiyan mutane suka suna faɗin maganganu ai wani ko da bai cikin aikin hajji to manzon Allah wallahi akwai mishi ne ko Allah da aikin hajji da komi wanda bai zo ma Allah dole ya biyo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa da haka ka kai zaɓa ko kuma mutum zai yi ziyara ya rinka cin shi a ai ziyaran masallaci ne ya kamata ya tafi ba ziyaran manzon Allah su kashi wannan shirme dan Allah da irin bata irin wannan masallaci matsayin da ya samu duwatsuna ne da da da laka matsayin da ya samu ai dalilin manzon Allah ne sosai ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cin shi ba to da zai zama da sauran masallaci a duka kenan matsayin shi ma dalilin manzo Allah ne kenan kaka za a ce mutum wai wai ne ziyarar masallaci ba ziyarar manzo Allah sosai wannan shirme ne wannan eh da haka mutane su yi hankali har za ka ji suna faɗin hujjoji wanda za su iya su da jahilai ai ba a yin wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a daura salloli sai zuwa masallatai ya uku masallacin harami da masallacin madina da kuma masallacin baitul maqdis to wannan ai masallatai annabi ya magana su ne wanda sun cancanta a ziyarce su amma bai ce don ni ko ba a ziyarta ba a ziyarta ta wannan bai faɗi haka nan ba eh kenan abin da ya kamata mu kiyaye to alhurma annabi sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye ta har kullum ta zamanto tana nan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da cewa wanda ya ziyarce shi bayan rasulun shi to wannan kamar ya ziyarce shi ne yana da ran shi wurare da yawa an yi magana da ya fita ana mai da mishi ran shi duk wanda ya zo ya da shi ya mai da mishi da sunan dai to alhamdulillah da yace mutum sai yayi niyyar ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id ziyaratuhu saboda ita ziyarar shi annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatun sunna ce mujma'un alaiha wadda an hada akanta an hada akanta babu wani sabani sai dai in shirarrun mutane wasu sa karkar wanda daga baya suka bayyana wanda ba za a yi wayo zuwa gare su ba amma malamai na kirki dai na sunna na kirki manya to sun haɗu akan ta babu sabani cewa sunna ne ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam wa fadilatun kuma fadila ce wadda take muraghhabun abin kwaɗayi fiha a cikin ta dan haka fa idza ammahu dan haka idan mutum yi nishin fa idza ammahu zairu dan haka in mutum yi niyya ziyarar manzan Allah ma'ana yanhe shi ne an mahauki idan mai ziyara yanhe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kana fala yushrik ma'ahu ghayra to kai gama ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani shi kaga zantan gaskiya ko yawwa kenan wanda yazo ana ce mai in zaka kai ni ziyara masallacin annabi ai ya gama manzan Allah da wani abu balle ma ha akwai wanda shi so ake ma ya kore manzan Allah wai ya ce kawai masallacin ne ta ziyara subhanallah subhanallah to ce idan mai ziyara yanhe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai gama manzan Allah da wani لأنه صلى الله عليه وسلم صبر شيء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أجريشي مطبوع أبن بيني لا تابع بامي بيبن يوا بامي بيبن كما أنا سمتني يويتين صلاة النبي ka kama hanya kai ta yin salatin annabi sallallahu alaihi wajen tafiya ne tsayuwa ne da zama ne da cikin dukkan halayenka wa yustahabu kuma an so ga mutum an yanzu da shine ya sabka kharij al-madina ce wajen madina kenan in yi taho in sun samu ne yadda ma a yanzu haka nan yana da wuya gari ya girma da yanayin shama'a da motoci balle a yanzu mutum wanda shi bai san gari ba ba zai iya sauka amma a da da yake akwai dama haka nan kin to sai a yi yace to in sun samu ne mutum ya sabka duk da shi mustahabbi ne kafin ya shiga madina ya sabka wai daga abin hawan nashi ko dabba shi ne ko mota ko wani abu sai ta tahara saboda shi imam malik saboda ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce daga yazo in shiga cikin garin Madina bai ya hawa komi bai ya hawa dabba a ƙasa yake yawo wani wuri aka ce ma yana fadda hatta kalmar shi saboda girmamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam yace to in mutum ya sabaka kafin ya shiga garin Madina fa ya fatahara kenan an so yayi tsarkaka yayi wanka wa ya fatayyib ya sa tulare wa yalbasa ahsana thiyabihi kuma ya sa mafi kyawun tufafin shi to duka wannan an so yayi haka nan inda halin ya haka nan sannan kuma yake suna iza da halal masjida sannan in mutum ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bada abin ruku'i sai fara da yin ruku'i ma'ana tahiyyatul masjid wanda ita dama ko da yaushe dan aka shiga masallaci to sai an yi ta eh to shine sai sai fara da tahiyyatul masjid gaisuwan masallaci ma'ana tahiyyatu rabbil masjid ake nishi to sai ake ba ba ba a hadin rabbuka in kana waktun ta juzu fihin nafila to waye wannan tahiyatul masjid kin in ya zama to lokaci ne wanda nafila ta halitta a yi shi a cikin ta wa illa in kuma ba lokacin halittin nafila bane bada abil qabr sharif to sai fara da kabarin nan madaukaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar shi kenan sai zo wurin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam eh yi ziyara to shine ce wala yaltasiqu bihi kuma kai ya gamu da shi kamar ya ya kama shi ya kama shikin shi misali kai kai dan faru da shi kai kai gamu da shi wa yastadbiru alqiblata kuma ya ba kibla baya wa yastaqbilu al-qabr sharif kuma ya fuskanci kabari wanda yake madaukaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran abubuwa wurare dukan aka je zaka ga an ce akan kibla to amma in ka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi addu'a kana kallon kabarin zaka yi ba sai ka juya ba ta kalli kibla kamar yadda imam malik da abu ja'far al-mansur ya tambaye shi ya ce mishi bai in nazo ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan kalli kibla ne zan yi addu'a ko kuma in kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai imam malik ya ce mishi ya aba abdullah ya ce ya kai baban abdullahi a afwan shi ne ya tambayi imam malik ibn shi abu abdullah a astaqbilu al-qiblata wa ad'u am astaqbilu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai imam malik ya bashi amsa yace mishi yace mishi me yasa zaka juya fuskarka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine tsanin ka kuma shine tsanin babanka annabi adam alaihi salam yawwa da haka kenan ana kallon kabarin annabi zai addu'a sabanin da wayansu jahilai suke fadi an kalli ka'aba ma an yi abu ai ka'aba gini ne ɗaukaka ta ne Allah yake ce mata ɗakin Allah an ka shiga ce ba za ka ganta ba ciki ba za ka gani ba ciki kuma an sha rushe ta ana gini da amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ɗakin Allah da bai ya rusuwa ne shi khalifa manzon Allah ne aminul lahi ne muhallu nazarin lahi ne a koda yaushe sallallahu alaihi wasallam haka in ka zo kana kallon nashi za ka yi addu'a ka roki Allah da abin da kake so kai tawassuli da manzon Allah a wani wuri ma ana ana kamun kafa da manzon Allah balle yanzu gani gashi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan wa yaqulu in mutum ya fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh amin sa Allah ya tabbata akan ka ya kai wannan annabi da jin kan Allah da albarkokin shi ita sun mai tanaha an yamini sannan sai ya dan shanye daga damar shi nahwa zira'in kwatankwacin zira'i guda fa yaqulu kuma sai ya ce assalamu alayka ya ababakar ne siddiq yace amin sa Allah ya tabbata akan ka akai ababakar siddiq kuma yana iya kara ce wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne cikar sallama eh wa rahmatullahi wa barakatuh kuma yana iya ta ma jazakallahu an ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan eh Allah ya saka maka daga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi summa yatanaha ila al-yamin sannan kuma sai ya kara shanyewa daidai zuwa dama dai nahwa zira'in kwatankwacin zira'i shi ma ya kulu sai ta assalamu alayka ya aba hafsin sai ka ce amincin Allah ya tabbata akan ka ya kai Aba Hassan Umar bin Umar al-Faruq shine Umar al-Faruq shi ma nan ka iya kara wa rahmatullahi wa barakatuhu da zaka zaka Allah an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khair yace kuma wa yusallimu kullama dakhala wa kharaja kuma yana gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe shiga ya fita shi bai da yawa an so dubu zaka shiga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito eh masallacin shi muke sallallahu alaihi wasallam to ka je ka je da annabi sallallahu ba ana gaban su dubu za ka samu damar yin hakan to sai ka je ka gaida shi sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan abubuwa yawa to ka gani wancan da nake cewa na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan wanda yace man zarani ba'da mauti fa ka annama zarani fi hayati duk wanda ya ziyarce ni bayan mutuwa ta to wannan kamar wanda ya ziyarce ni ne cikin rayuwata صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعظم وكرم وشرف ومجد Allah ba mu daman zuwa gaban wannan kabari ne albarka mu samu dukkan alkhairin da bayi suke samu kuma ya ba mu daman yin haji mu maimaita mu maimaita amsassu kuma Allah ya ba mu daman yin umra mu maimaita mu maimaita amsassu bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين